الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا ربا درا على شهر وجه الجماد الآخر shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai bayan jira nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya dubu da uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na sittin da biyar za mu tashi darasi na sittin da shida hadisi mai lamba ta ɗari uku da tamanin da uku باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باب da yake magana akan yaya za a yi wa annabi tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi salati shafi na ɗari da talatin da hudu a wannan masallaci mai albarka na ma'asasatu salafiya da ke unguwar gannon albasa a cikin littafinmu na amalin yawmi wa laila na babban malami ibn sunni rahmatullahi alai muna roƙo Allah madaukakin sarki ya agaza mana babu kaifa salati ala nabi babu da yake magana akan ya za a yi wa annabi salati Allah ya yi umarni inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi lalle Allah da manzo suna salati ga annabi ya ayyuha alladina amanu ya wadanda suka bada gaskiya sallu alaihi lalle ku masa salati wa sallimu taslima sannan ku masa sallama mutakar sallama ku so da haka mun ji a baya cewa salatin Allah madaukakin sarki ga annabi alaihi salatu wa salam shine as-sana'u wa ta'zim wal ikram yabo da girmamawa da kuma kambamawa shi ne talatin Allah maɗaukacin sarki. A talatin mala'iku kuwa ko kuma talatin Allah ga bayi, tare talatin Allah ga Annabi Ali da Rasul Islam mun ji girmamawa. Ake yi, kuma da aka ce huwan da bi salli alaikum وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور Allah shi ne yake muku salati mala'iku ma su ne muku salati nan ba bayi yake faɗa ba annabawa ba da mu ake dan Allah ya fitar da ku min zulumati daga dukkan ila nuri da zuwa hasken musulunci da shari'a kan kuma inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi irin salatin da Allah yake wa annabi irin da yake mana a iri ne bane mu wanda Allah yake wa bayi na faɗi wata kama Allah ji wata ne ko kuma da ya talatin Allah yake ga bayi da aka ce man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ajra wanda yi wa annabi salati ɗaya Allah ya ba goma kai ba sai ce Allahumma salli alayka yi ta faɗan sunanka kamar da kai ke cewa Allahumma salli ala Muhammad shine tambayar kawai su nake mai yin sa abun dora ya talatin yanzu na faɗi amsa ɗaya talatin Allah maɗaukacin sarki ga annabi alaihi salatu wassalam mun faɗa a ta'abin at-sana'u wa ta'abin yawa yabo da girmamawa haka Allah yake wa annabi alaihi salatu wassalam so salatin Allah gare mu fa ya yi zama tsaye da annabi kenan daga daraja a ta'zim wa taklif la barakallahu fi albarakatu wal ghufran ya kamata ku kiyaye domin abu ne da kake yi kullum talatin nan kullum kana yi an fahimta da jego har ya zama kana da ranaku da kawari da talatin ya fi kowace rana yawa rana daren alhamis da juma'a to bai ka kamata ya je wanda kake yi ka rika hararo wayannan abubuwan abu na farko ka tuna cewa in ka ce Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله يجيبها قوما تسيك كي معنا ma'ana ta farko ga salatin Allah ga annabi kullum kuna so karatu ya zauna wannan tsarin ake bi sai ga ya zauna yayin da kake yin salatin nan ko na sallah ne da ka zo a salati a salati a tayya da kake yi ko shi ne ka rika hararo ma'ana ka rika jin cewa da kace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ka hararo cewa yanzu fa Allah ya yi ma goma ɗaya kenan abu na biyu da zaka hararo shi ne ka hararo cewa Allahumma salli ala Muhammad salatin Allah ga Annabi alaihi salatu wasallam shine Allah ya girmama shi ya yabe shi abu na uku salatin da Allah zai ma kai kuma shine Allah zai sa ma albarka ya gafarta ma to in ka rike wannan ka na halarta shi ko dinje za ka karatun ya zauna tunda kullum dai salatin nan sai an yi domin da sai mafi inganci magana imamu shafi'i shine yin salati a sallah duka sai ya guda biyu wajibi ne na fi yarda da wannan ra'ayi kun sa malikiya guda ɗaya ne wajibi ɗaya ba wajibi bane to amma a shafi'iya duka wajibi ne na fi yarda da cewa wajibi ne cewa a sallah in sallah ne dan ya dace zaman dan ya biyu to wajibi ne to annabi salati a kowace sai dai idan kana zama liman ya tafi wannan da ba fatiha ba da aka ce la salata liman lam yaqra fi hadhihi fatihatil kitab idan kana zuwa liman ya rukuri ba wanda yake ka fara zama fatiha sannan ka bi duk da wasu yan zahiriya za ka ga suna tsayawa sai mutum ya yi fatiha da ya tafi ka ji wani mai rukuri ya dago saboda haka abin da yake daidai ko abin da yake kyau mu rika halarto da wayannan abubuwan domin salatin mai rantsu mana tasiri za ku ji mana ta faɗan fa'idodi wani zai gina ta yi bai samu fa'idar ba wayannan abubuwan ne ba sa mura'ati ba sa kula da su wani zai gina ta yi ana ta cewa a yi zai ce wallahi ji dubu ma yake yi ba za ka ga tasirin su ba Allah in ba ka halarto da wayannan abubuwan tasirin ba iya faɗe da baki ake bukata ba wannan mura'atin ake so ka rika tadabburin abin da kake faɗa to shi ne za ka yi ma tasiri kamar yadda muke faɗa to kaga yace qala akhbarana abu abdurrahman an-nasa'i an an an an qala an ba'ana qutayba bin sa'id قال حدثنا بكر بن مضر مضر عن ابن الهادي عن عبد الله بن الخباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال شيء ما لم ابن السني يجري ما لم ينسى ابو عبد الرحمن امام النسائي شاهد السنن ya karanta ne shi kuma ya jiyo daga malaminsa Kutaiba bin Sa'id shi ne muka ce Kutaiba din nan ya yi ruwaya daga duk ahlus sunan ashabus sunan guda shida amma banda ibn majah kadai haka muka ce ko ya yi ruwaya a gurin dukan amma banda ibn majah kadai yawa sau da haka ga wannan wata formula ce shi ma idan mutum yana janyo isnadi in ka ga dama kawai da ya ce a an ba na ku sai ba ibn sa'idi sai kai makin sunan kawai da ina zuwa hadisin yace rawahu ibn majah sai ka ce hadisin nan kuskure ne hadisi ba shi ne abin da malamin suke yi shi ne za ka mutum yana kakin gida yana jin jayi kai a faɗa wani ce a na ja maku misali mai adabul mufrad wani lokacin muka yi waya da prof professor Ahmad Murtala na ce ma wannan hadisin malam ina da iskali a kan saboda kaza kaza kaza kaza an na faɗi fahimta ta akan hadisin sannan isnadin kamar shi malam ya ce hasan ne kuma na ga kamar da madarauni a isnadin sai ce karanto isnadin kawai da ka fara kana haddazana wani kana haddazana kana zuwa kan wani zai ce dakata hadisin bai inganta ba saboda wani bai haɗu da wani ba shi kenan sai wani bai haɗu da wani ba ko kuma saboda yana da an jara hali ya jara hali malamai sun ce ba izi ne kaga ibn wani ya ce ba izi ne wani ya ce ba izi ne shikenan to su gaba ɗaya jami'in hada ce sai to shi ne kai ma da ana karatu da an zo an ce ku ta ba ibn sai ko ka hada ce duka ba irin sai ka rike a matsayin ka da dalilin ilimi kamar abu yin mikina da muka yi ta yi a cikin littafin da kuma tun mina tare lokacin ya haya a ya kamata zai tare ke gidin da kai da abu mikina ka za a diji ne mazu'i kana jin da ka za a diji mazu'i kuma mafi yawancin ruwayoyin jiya za a ganci ne a cikin sinadin kun bibiya wannan sosai a kai kiba to shi ne shi ma wannan ya yi ruwaya gaba ɗaya a sabu sunan sun yi ruwaya da gari shi amma banda ibn maja shi kuma daga malamin sa bakar ibn musa shi kuma daga ibn lahadi shi kuma daga abdullahi bin khabbab shi kuma daga abu sa'id bin kudri sa'ad bin malik bin sinan radiyallahu anhu ka yace sunna ya rasulullah sai muka ce ya ma'aikin Allah hada salamu alaikum wannan da Allah ya ce wa sallimu tasliman sallama gare gare wannan kada arafnahu mun tanka assalamu alayka ya rasulullah mun sani har ma tattauna akai bayan ya bar duniya cewa kamar yadda hadisi ibn mas'ud ya nuna da maganar da na Aisha da annabi wa duniya za ka zo yanzu ko kana madina cikin masallaci annabi alayhi salatu wasalam in ka zo ta iya za ka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ko kuma ba za ka faɗa ba shi kan zuwa nan da aka tattauna domin da wani a gaban su ne ga shi ga su in suka zo suka ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh amin da Allah ya tabbaci a gare ka ya kai wannan annabi ka ga shi ga su to dai ba duniya sai suka ce za a faɗi wannan kalma ko ba za a faɗa ba sa Abdullahi dan Mas'ud suka ce a tunda baya nan sai dai ka ce assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wasu daga cikin sahabbai suka ce a su sai na Umar da Abdullahi da Abbas da sauran sabon ka ce assalamu alayka ayyuhan nabi shi da abu ke da sabani ba ka da su wanda ta dauka kai yayi za ga ka kalle ruwayar Abdullahi da Mas'ud a cikin Bukhari da Muslim na tayya tayya billahi wa salawatu wa tayyibat assalamu ala nabi ba matsala ruwayar da na awar a tayya billahi azza a tayya billahi azza ki billahi a tayyibat salawatu wa assalamu alayka ayyuhan nabi Abdullahi da Abbas, Abu Musa al-Ashari duka suna da ruwayoyi kamar yadda mun wuce a wani lokaci a baya. So da haka wannan shi ne mun san yadda rani ma sallama amma salati fa kaifa salatu alaihi shi salati ya zani ma kun ga ibada tauqifiyya ai larabawa ne da su ce bari kawai ne ba shi da malamai suka ce salatin annabi alaihi salatu wasalam malamai sun hada kan cewa in ka karanta jala'ul afham fi salati wa salami ala khairil anam mujalladi ne wanda na zo da jalal suwe na dan karanto fa'idoji a ciki kamar da laibul lagayi ya kawo ruwayoyi ingantattu guda bakwai salati ibrahimiya bakwai ingantattu to malamai sun tafi akan cewa in dai a sallah ne ba a dare kowane salati ban ba ibrahimiya ba mu fahimta da kyau amma a wajen sallah za ka samu cewa na na fadi ba ta yi salati sallallahu alaihi nabi misali za ka samu cewa sai na abubakar ya yi salati cikin nan wannan duk ya halatta a wajen sallah ka yi wanda aka kawo ba na wani ba na zuwa nan magabatan sahabbai da mata annabi alaihi salatu wasalam amma a sallah ba da kai kowane salati ba sai ibrahimiya amma a wajen sallah da mu yanzu da mun ji a wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ba ibrahimiya kuke yau kuma salati ne to wannan ya halatta a wajen sallah kai kawai yanzu wanda yake da lalaci kawai sosai da sosai da aka ce a salati daren juma'a ko ranar juma'a an kawai yake yin alamun salli ala muhammadu wa sallim yayi kun fahimce da aiko domin ba a sallah ba ne alamun salli ala muhammadu wa ala ali muhammadu wa sallim yayi ko kawai ka cewa sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam yayi a wajen sallah ku kiyaye idan a sallah ne ba a dafi ko da salati kaga da wani akaran ba da yake shi ga salatin ma da yake a sallah yake ji wallahi wannan raina annabi ne Allah raini ne raini ne an bayyana da jago domin kalmomin da annabi ya yi kansa da su ba wata kalma da zaka faɗa a duniya da zaka kai ku ko shine wani malami daga cikin malaman mu na da'awa yake cewa ko annabi sai wa mutum yayi sannu yanzu annabi sai ma sannu to ba wata sannu da zaka yi daidai da ita annabi ya ce ma sannuwa yanzu wani ya zo ya ce ma sannu gwamna shugaban kasa kowaye in ya zo ya ce ma sannu ba irin ta annabi ba sai ya talata annabi zai zama iri iri da wani tsakani ko kuma wannan tana ka ce ya ba ku kai da rage mutunci ka kalli wani wani talatin ka ce ya ba ku da annabi wannan da zai ce Allah sai mu dinga yarda irin wannan ka faɗa da gangan sai ka yarda domin kana nuna cewa wanda ya faɗa din ya ba annabi alaihi salatu wasalam ai dai misali ya fita ko annabi ya ce wa mutum sannu to ba wata sanna a duniya da dawo da ta kuma wannan ba shine kaunar annabi shine kaunar annabi alaihi salatu wasalam kai da cewa duk maganganunsa da motsinsa da komai nasa ya fi na kowa shine kaunar annabi alim ma'azu idan ya tashi ai kowace gaba yake in ya miƙe ba ka biya ba sai ka miƙe ko da ba gama tayyar da tashi ai tanki za ka yi wallan dana kuma ko ko ba gama tayyar ba kana fara tayyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu sai liman ya miƙe shi kenan shi da ya ji musulunci za ku ga kamar bugar da ba kunci a ciki in ka zama kuma kunce da kanka to bai karatu ba amma kana karatu kana ƙara gano simplicity na addini kana ƙara tafiya a karatu kana ƙara gano saukin sa ko za ku ga addu'ar wanda bai fahimci addini da kyau ya fito da ya sha wahala yana yi da kyar to shi ne da cewa ya yi addu'a eh ko ya daɗe yana yi ya zo ko kan ka ga dama ka ce in dare ala ya zo ɗaya kafa ɗaya ya zuna la wa ni'mal wakil dubu uku da ɗari hudu da hamsin ka ba shi wasu yan kai haɗa wasu da ɗari uku da hamsin da uku misali ka yi irin wannan lissafin sai ji cewa wai ka ba shi addu'a yanzu amma da zai zo yanzu ka ce da safe maganin tsubbun tsubbu da maganin sammu da maganin boka ya ce kuri wallahu za ka je a kafa uku balai ka kafa uku na ka kafa uku zai ce ba wata ka bari la ka bari inda ne yanzu kun ji abin da muka ce annabi ya ce ma sannu ta fi ta kowa to annabi alaihi salatu wasalam ya ce a faɗi wannan ba ka da wani gabayi na rantsi da Allah idan mutum ya rike irin wannan duk wani wanda ya boka karami da wata aiki da babba ka fi ƙarfin su wallahi ka fi ƙarfi ka fi ƙarfin ka rike abin da annabi ya ce ka zauna lafiya kawai shi ne kawai to saboda haka wannan shi ne mun fahimta da kyau ko a wajen sallah da wannan matsala ce mai kyau da za ku ga malamai suna tattauna ta mai jirgi an fito mana da ita saboda haka a wajen sallah talatin da magabata suka yi shi ma ba wanda kake kira ba ya halatta kai amma a cikin sallah ba yadda da kowane wace ibrahimiyya rufe yake ba kai fasta latu a lai ka gane ta akwai larabawa kwarin kyawa sai sai ce tura za shi ma talata me yasa ya an da ibada sauƙin fiya ita ibada sauƙin fiya ce ba a yin sai an ce kai al'asulu da ibada a tawakku haka aka gaya ba ka'idar ka'idar fiqhiyya asali ibada shine tsayawa ta wala su da lafiya al'ibaha abubuwan duniya kuma an halatta kaga mutum da mutum kun zo tattauna ya kasa ban mace da yin to bata ma lokaci ne yana fara je ba ya kwanta ba ne a je to tafi da wajibi wallahi ba ta ba lokaci zai wannan ba abin tattauna ba domin baya kwantiransu ma tsakanin addini da al'ada kawai ta cika bani gudu sai ya hakuri albasa hakuri shi ke قال يقول قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. رواية أبو سعيد الخدري كده. اللهم يا الله شنو اللهم يا الله صل على محمد كي صلاتي على النبي محمد من فلا صلاتي الله على النبي محمد شنو التعظيم والثناء والتكريم girmamawa da kambamawa an gane ko da yabo kai ga abdi ga bawanka ba sunan da annabi ya fito kakab irin wannan kalma domin Allah ya jingina shi ce shi bawansa ne subhanallahi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابا ولم يجعل له عوجا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه عبادا كالمؤمن الذي يرسل shi zai ce na ma na abdullahi wa rasulu yace ni bawa Allah ne kuma manzansa wa rasuli kuma manzanka ya Allah ka yi salati ga bawanka annabi Muhammad wato bawanka kuma manzanka kama sallaita ala Ibrahim kamar yadda kai salati ga annabi Ibrahim a wannan gabar shi ne nake gaya mana ce ko ni na ji masu suka tilka zab ya dau gabar nan yana tattar da walgula eh na ji shi masu suka tilka zab da kaina yana kai da walgula da yana cewa ka ji ba billahi da shi kariya da wannan hadisi yana cewa wai ya za a ce wai kamar yadda aka annabi Ibrahim kaji suna son sai annabi Ibrahim ya ba annabi kenan inda ma zuwa filai annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi ne annabin da kowace al'umma da ta zo zai da rika kilerin nasu yahudi da suka zo ka ji annabi Ibrahim nasu ne nasaran ka ce nasu ne musulmi suka ce nasu ne sai Allah ya raba da jima yake ma kana Ibrahim da hudiyya kaga an kore hudu ko sai da Annabi Ibrahim ba zai hude bane saboda haka ku ƙara zuwa na ku wala nasraniyya kuma ba wani tsari bane idan kiristoci kuma wa jarud sai Allah yake wala jin kana hanifan muslima yace bari a ga muku ni kai a tsaye yake kai akan addini kuma musulmi ne sannan kaga ai kafiran kuren jawa ba su hotar abubuwa da wanda ba za su ce wannan sai an kuma ba za mu ba sai Allah ya yi musu rashi a kankan ayar yake wa ma kana min al mushriki kuma baya cikin mushrikai kowa an koyi su musulmi kawai aka bari namu karewa ma Allah ya yi huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada mu kanmu annabi Ibrahim shi ya rada mana suna musulmi kun ji na biyu sannan mu dauko ayar bakara da Allah yake wa ausa go sabi ha ibrahim bani wa yaqub ya bani inna allah abalakum dira wala tamutunna illa wa antum da ya zo bar duniya wa zai da lalata wa ƴaƴansa bani wa yaqub yayi wa ƴaƴansa annabi da wato yaqub da annabi isa ga yi musu wasiya cewa ya bani da ya kuya yara inna Allah afala kuma dina Allah da ya zaba muku addini fala ta mutun na kar ku take ku mutu illa wa antum muslimuna fa dai kuna musulmi ba illa wa antum mushrikuna ba illa wa antum yahudiyyun illa wa antum nasraniyyun kalla bai ba ko da yaran bai ce illa wa antum muslimun kar ku take koma ga Allah sai kuna musulmi saboda haka annabi Ibrahim namu kun ji yanzu mun fito da wannan to mu je zuwa inda Allah ya aiko annabawa tun daga lokacin da Allah ya aiko annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam daga nan sa Allah bai tsara turo wani annabi da wata kabila ba face ƴaƴansa da suke ina so ku rike wannan formula daga lokacin da annabi ya aiko annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam to duk wanda Allah ya aiko a matsayin annabi har zuwa ga annabi Muhammad gaba ɗaya ya aiko to bar ku duk mun inda za ta fita kamar sallaita ala ibrahim din da aka ce bari ka babu wani misali cikin ana da Allah yake wa tilka hujjatuna atayna ha ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim sai ce wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl sai ce wa min zurriyyati dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzi muhsin sai ce wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun من السميعين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين سيدي ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واتبعناهم وهديناهم لا صراط المستقيم محل الشاهد الذي يكون كيف كن هو إن الجماعة كم كم وتعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب wayannan da na lissafo ka kafin su banda annabi Nuhu gaba ɗaya ya annabi Ibrahim to kowanne da jikin sa Allah ya masa lafiya tun daga sa annabi Ibrahim kan kansa ko bai da jago daga sa annabi Ibrahim kan kansa har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Isa kenan aka shige ko to duk salatin da aka yi mutu sai bayan sai Allah yake a tattaro gaba ɗaya dukan su a kuma yi wa annabi Muhammad yanzu annabi Ibrahim ya ba annabi Muhammad kenan na fatarsa da aka yi mara an hada da ƴaƴansa gaba ɗaya an kuma hada wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to inda ba su zafi da kike amma ba su kai kai kaza ya zauna shi kai da yi zai mahadinsa sai ya gara ya gara masa shi ko su biyu su biyu shi zai ke ta je kanya abin da da kyau ko to wannan shi ne abin da ya kamata mu kiyaye da kyau kullum za ka yi wa annabi salati ka hararo wannan salatin da aka wa annabi Sulaiman ai kaga wannan da muka faɗa duk ya annabi Ibrahim annabi Yaqub da Ishaqa ba su duk wannan annaba da Allah ya turo na bani Isra'ila ka kafin da ya annabi Yaqub shi kuma annabi Yaqub dan waye dan Ishaqa ko idan ko dan waye dan annabi Ibrahim ne da da annabi Isma'il dan annabi Ibrahim ne to zo da haka gaba ɗayan su duka Yahudu kaga sun su bani Isra'ila ƴaƴan annabi Yaqub ne ji ko ji annabi Isa ne ji ko ji annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam larabawan kuma da Allah ya aiko gaba ɗaya annabi Hud annabi Salihu annabi Shu'aibu gaba ɗaya da a tsakan annabi Isma'il su kuma gaba ɗaya su kuma ƴaƴan annabi Isma'il ne annabi Isma'il kuma dan annabi Ibrahim saboda haka sun kafin su ƴaƴa ne ga annabi Ibrahim duka da Allah ya aiko annabi Nuhu za ka ce kawai da annabi Adam domin sun riga su zuwa kuma da ma Ibrahim aka ce abu da anbiya ba a ce Nuhu ko Adam ba kamar sallaita ala Ibrahim ba ala Nuhu ko ala Adam ba ala Ibrahim to ya ka ce ba duka waɗanda Allah salatin da Allah ya wa annabawan kakaf to an haɗe su guri ɗaya gaba ɗaya an tsora su da annaba ne salatu wa ba wanda ya kai jami'in domin na ga na kai mustaqimi na annabi Ibrahim din daban da Allah ya salati ga annabi Ibrahim sai kuma aka zo aka haɗa da duka ƴaƴa aka kuma tattare su guri ɗaya an zo annabi Muhammad ko shi annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam idan da za a je a tattare na ƴaƴansa a dora akan nasa ai ya wuce nasa domin suna da yawa annaba kike annaba na ba da ulul azmi a ulul azmi nan sai za ka ce kawai annabi nuhu sauran gaba ɗaya ya ɗan annabi Ibrahim ulul azmi min ar-rusul man yahdi Allahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida kawai wanda Allah ya jira shi ne jire ne Allah ya jira shi to wannan shi ne kamar sallaci ala Ibrahim wa barik ala Muhammad Allah ya yi albarka ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da ala ya annabi Muhammad su ya ala ya annabi Muhammad alu Jabir alu Ali alu Aqil alu Abbas wayannan su ne gaba ɗaya alayi waɗanda ba sa cin sadaka kun fahimta da kyau ko duka wanda ba sa cin sadaka su ne alayen su ne ahalin bai amma sai ga mutum ya ji yaro yana bugun kirji ya ji a wasu dan kakan wai shi kuma yana cewa shi ahalin bai su ahalin bai su ba cin sadaka wannan shi ne ka'ida in dai ahlul baiti ne kai to to ka daina karɓar sadaka amma mutum yanzu zai zo ya ce a wani dan kasan kuma annabi ya hana alhassan ibn ali abu ya dauka sadaka ne annabi ya sa aka bakure wuyan da zai yi dori da dinin yake mu ahlul baiti ba ba cin sadaka domin asalin sadaka da titi ai da tinka ne kake fitar da shi to da haka wanda yake gidan annabi alaihi salatu wasallam su kuma tsarka ne ba ruwan da dai kan ji ajin da zaluku yawa to saboda haka wa ala ali muhammad to na faɗi wayannan bari mu ta tambaya me yasa ba mu ji alu hamza ba tambaya ce ne ko hamza baya cikin ahlul bayt in kace yana cikin mai dalili in kace ba cikin mai dalili wayannan da aka kawo Ali Jafar, Ali Abbas, ko me alaƙar Abbas da Hamza? kun yi shiru me yasa aka shigo da abbas ba saboda bafa annabi bane to me hamza kuma ne ya gura annabi shi ne shi ma bafa ne to me za ka cire shi tambayar kenan an ji an su don Allah ka bani dalili mai karfi a wannan dalilin kuma ya kudin shigo shayarwa ma ya fara kudin dole shi cikin annabi kai me yasa ba ko kun taba ji ana cewa Alu Hamza yawa me yasa Hamza kuma kowa ya sai da annabi yake kaunar sa ka san kanku baba da Hamza da Abdullahi ba kun annabi alaihi salatu wasalam wa da gani ne ko amma ba uwa ne ba amma kaunar da annabi alaihi salatu wasalam yake yi wa Hamza ta wanda suka fito da ɗaki ɗaya ma da Abdullahi haka Allah ya ji abin da za a fa za ka gani kaunar da yake wa Hamza ibn Abdul Muttalib ta bu na sauran da suka fito cikin ɗaya da mahaifin Annabi alaihi salatu wasallam me yasa shi ba zai ba kun yi shiru da shi na gwaba mana alaka tsakanin Hamza ibn Abdul Muttalib da gida annabi ne da kowa ya taba ku annabi to me yasa ba ya cewa Ali Hamza me yasa in ci gaba da karatu ke da to a wani irin gari ko na ba wa gari yayi ko ban yi zuwa sati mai zuwa manta za a yi ko to kaga na faɗa ma yanzu manta za a me yasa hamza hamza ba ahlul bait bane me yasa ba a fadan sa na mutu gaba ala ya zama ne da zuwa mun je ga zuwa cin sadaka kuma su ne ahlul bait yau dai ga shi a karatunmu kamar mun nuna cewa hamza ba ya cikin ahalin rai domin kun ba da dalili in kuma da hamza a cikin ahalin rai me yasa ba a faɗarsa me yasa ba wa ta kwakwalwa ba ba ta kwakwalwa da ke zuwa mai an gane ai kaga abubuwa guda biyu banu hajin da annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa cewa suna cikin ahlul bayt banu mutane na farko annabi yana cikin annabi yana cikin banu hajin sai kenan sannan abu na biyu abin da yasa kai ba abin shirin sunansa ba a lokacin da annabi ya yi wannan bayanin shi a lokacin an masa hada kuma sannan ai sai da yayin za a ce ahalu yawa saboda haka a lokacin shi a duk ayyukan da kuda amma shahada shi ne dalili ta gaba da wannan ko da yake bai kamata ku manta ba tunda mun dan yi juru a kan ja irin wannan yana sawa wato haddar ta samu guri a cikin kwakwalwa ta kusa ta samu guri ta bage da ke ta launa domin da an fara magana sai ka tuno an gane ko to wannan shine dalilin da malamin suke kawo hamza ma yana cikin ahlul bayt yana da kama barakta ala ibrahim kama yadda kai albarka ga annabi ibrahim albarka annabi ibrahim sun mun gamsu da ita domin da ya zo addu'a yana waje an yi nisa da sirikin fil akhirah Allah ya sanya min zama wato abun an ambato bayan na bar duniya ba yanzu kowa yana so na kuma annabi Ibrahim da kiran mun bana kowa yana kaunarsa Yahuda na san sa na Tara na san sa um um kafiran maka na san sa kowa da ya kira da ni mushrikin suna san sa kowa yana kaunarsa to shine Allah madaukakin sarki yace kai annabi yace kai a kamar yadda kai albarka ga annabi Ibrahim innaka amidun lalle Allah madaukakin sarki kai abin yabo majidin shayabo abin girmamawa shayabo abin girmamawa Allah shi ne wannan to kaga yanzu ka rike wannan ruwa ya abu da idan kudi قال أخبرنا أبو عبد الرحمن لو الآخر قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أنبأنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرنا أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله شيء مالك بن السني يجي مالك بن أبو عبد الرحمن ya karanta da shi kuma ya biyo daga malaminsa Qutayba ibn Sa'id an gane da ko wannan na dazin yawa shi kuma daga Malik shi kuma daga Abdullahi bin Abi Bakri dan gidan da ya dawo baka shi kuma daga mahaifinsa Abubakar Siddiq kenan amma Amr bin Sulaim az-Zuraki shi kuma daga Amr bin Sulaim az-Zuraki kana yace akbarana Abu Humayd al-Sa'idi yadda Abu Humayd al-Sa'idi ya zantar da mu annahum qalu ya rasulullah wayannan sahabban suka ce ya ma'aikin Allah kai ba musalli alai ya gani ma salati فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تبوا ما سيدي الجروح sai da yanzu zuwa jimawa aka yi mawa wahayi ko sannan kuma sai yi bayani sai ya ce kudu ku ce kun ji yadda ake ibada ko ya ma za ba ka amfani ake ba ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد to ku ce ya Allah salli ala Muhammad kai salati ga Annabi Muhammad ga ɗaya ruwa da ke kawata ya ce sai ka rika yin ta sallan magarba ko sallan isha da yaran to ta zauna kaga in kana da ruwayoyi ga ka ta ka abu ibu da ujura ta ita ma duka da ko ruwayoyi ka da ke ka za ka sallolin ka ɗaya ɗaya bayan ɗaya sai gari ta yi in ba ka yin wannan yanzu ka tashi ko a sallan nafila ne haka hadin da ka zo tafiyar ka hude a wayar ka ka karanta ko a littafi ka karanta har ka haddace da ka haddace sai ka riyar ɗaukar littafi a sallan nafila nake faɗa da yanzu ka dawo da farilla haka ake wa azwajihi da matansa kai salati ga annabi Muhammad da matansa ina da na kallake nan na san za a zo gurin don kun san wasu suna cire mata annabi ciyarin bai sai ce wa mata annabi ba ahlul bait ne saboda hadisul kisa'i wai annabi ya kirawo sai da yi ya kirawo Fatima ya kirawo Alhassan wani Husaini ya halin da za a bargo ya ce haula ya ahlul bait to wanda abin da ake gabar da malam da Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جليلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي يا نساء النبي haka Allah yake in ma mutum bai gane ba sai ya yi wanda sai kulli azuwa jika sai kuma cewa ya nisa annabi a dai ka san ba ma dan baban mutum aka kira ba yawwa ya nisa annabi من يأتي من كل نفاق جت مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما فيكم ويا نساء النبي امك غالبا لستن كاحد من النساء ان استكيتن فلا تخضعن بالقول ويجمع الذي في قلبه مرض وكل قولا معروفا سيتي وقرنا في بيوت كل ذول النسوة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى سيكم جوا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت wai in ma da kinki ne mutum sai Allah ya kuma ce ma ahlal bait wa yutahhirukum tadhira sannan ya kuma cewa wa sunna ma yutla bi buyutikum da karka dauka wai an gaba domin kan wasu sun shigo shi za a ga kawo jam'in da maza amma nan da abin da ya zama exception ne a kanku sai kuma cewa wa sunna ma yutla bi buyutikum min ayatillahi wa shirka inna allaha kana latifan khabira ya kai wannan annabi ka gaya wa matanka lokacin da aka yi kaibar yakin kaibar shekara ta bakwai an samu duniya domin yahuda suna da kuɗi ga gulagalai ga gonaki an samu duniya sosai mata suka ce mata nan suka ce to tun da an samu walwala yanzu za mu na kwana ta ba abinci kayan aiki mu ya yi kasa ya lalace dole ɗabi'ar mata ce sai ganin ka karɓo kuɗi na kwangila ran da ka karbo in ka ji labari to za ta saka a gaba za ki ce ba wajen yi a sabuwa amma da ta zauna za ta fara jimande rukwai ce za ta yi dama kuɗin da kake yi a kamfani da za a riƙe duk ran da ya faɗo tana ta riƙe bibiya ba duk ran da ya faɗo to ranar za ta kawo ma mota ta kawo ma doguwar takarda cewa dama ka za a kuyi dai kayan ɗakin ta tun da aka kawo ta har yau ba canja ba sannan komai kalli zancin gidan nan har mai haihuwa biyar ba ka taɓa yi mana zanci ba sai ta kai ba komai na daji ce gajin da wata nan da ce kalli kayan nan suna suna kake mata kaya wannan suna biyu ma sai ta lissafawa suna biyu da aka yi ko a jamfa ba ka sai mata ba ba ji tana ji sai dai ma lissafi kake wannan ɗabi'ar mata ce to sai duka hadin ka cewa annabi alaihi salatu wasallam ya rasulullah tun yanzu duniya ta samu muna buƙatar a canja mana abubuwa wannan abu kuma suka faɗa kowace aka shiga suna ne kai ka san ko da da akwai daji a tsakanin su yanzu in buƙatar su zaro za su haɗa kai sai suka haɗe kai gaba ɗaya kowace yana annabi ya shigo bulatan da take kenan bayan an gaisa da su ya magana um bayan aiki su haɗu da shi ne shiga wani ɗakin ma ita ma haka za ta faɗa duk ɗakin da ya shiga to da abin ya yawa sai Allah ya kokar da ayoyi ya inda da nan karanto yanzu ya kai wannan annabi ga yawan matanka har yanzu matanka ne idan duniya suke so da rayuwar duniya da kawata ka ce su zo su karba amma ba za ka yi musu wato za ka tafi su gaba su ɗara kulmuta ko wace za ka tafi ta saki kyakkyawan saki shi ne bayan an tafi ta a wani kuɗi a ce ya ce ki jari ka dubu da biyu da hamsin nan tafi ki jari amma dai mara ku amma wa in kun junna su lisan Allah wa rasulahu wa dara al-akhirah in Allah da manzo da ranar lahira kuke so فإن الله أعد للمحسنات من كل أجر عظيما وزني الله يا دانا دوا دوا da ta kyauta ta daga cikin ya ta na dan mata lada babba shine aljanna ya fara da Aisha domin ita ake shigowa an san ta fi kowa lamba ta zo ta kyau yayi tunda amarya ce kaga amarya ba ta ne saboda haka da ya zo wata ta faɗa sau biyu ta uku za ta faɗa saboda haka aka yi sai Allah zai zige shi to ba abin da Allah ya ce in ba ku zaɓi amma ba na so saboda karancin shekarun ki ki yanke hukunci ki tafi gida ki je iyayen ki su zaɓa mu ba na so saboda mun faɗa annabi ya bar duniya da na ga na shekara nawa sha takwas lokacin da zara wa yadda kwalin da daidai ku saboda haka a daidai ke gare ki saboda haka sai annabi ya ce ba da so ki yanke hukunci ki tafi gida a zaɓar mu Allah ya ce ba ku zaɓi in rayuwar duniya kuke so da kawar da za a ba ku amma za a rabu da ku in ku ji zaɓa Allah da manzanta da ranar lahira to Allah ya tare da muke aljanna ya ce hawa ya rasu lalla wannan din ne jira jira da mun shawara iyayena ta ce ai ba na bukatar zuwa ta ce na zaɓi Allah da manzansa da ranar lahira sai da ya sai guda sai da mutakin wata da ya shiga ɗakin ta biyu hafsa ko zainab sai ya ce da ita ga abin da Allah ya ce amma kafin ki zaɓa kin ji zaɓin Aisha ba dai kace ruwan mutum ta kuma to ga zaɓin yawa siyasar da mantakewa sai ga abin da yi ta kai da uwar gidan taku da kuke ga abin da zara ba kowace take jara ba Allah da manzo da ranar lahira duka to sai Allah ya kuma cewa ya ni ta annabi ya kuma ta annabi man ya azumi kullu limanka duk da haka ku gani ba duk wanda ta zo da albasha daga cikin mubayyinatin mabayyaniya yuzabu la hal azabu da yakai Allah zai rinka wata azaba dinki biyu idan za a wata azaba hamsin bisa da biyu ɗari bisa da biyu zaɗi wa kana zalika ala Allah yasira abu ne ne sauki a wurin Allah yalla ya kuma zuwa wa man yaka muslimin kunna duk wanda kai yi yayya da cikin ku ta Allah da manzo shi ne mai kula lillahi wa rasulihi ta ba Allah da manzo ta amal salihan da aiki na kwarai yalla yake nukuti ya aja na mara dai ku duba adalci irin na Allah sai ce za ga ma ninki bi za a bata can gurin an ce in dai ne bi zuri ninki biyu to hakan shi da aikin lada shi ma dinka mutu da in za a ba gaba gari goma to sai a jirin za a bari to shi ne nuti ya aja na mara dai wa atanna laha rizqan kariba yalla ya ya ni ta annabi ya ku matan annabi ka ji an yau abin da zai ba ku mamaki kun ga Allah yana ta bayani bayani da zalla da wajen annabi ake magana la sunnata ahadin min nisa ba ɗaya kuke da sauran mata ba ba gama gari in ka kai sunan kun ji tsoron Allah fala ta ba da bil kada ku rika lafasa zance lafashe murya da ya tuma allabi ji kan jini mara domin wanda yake da rashin lafiyar zuciya sai da kafa ayi murya wa kullu qawlan ma'rufa in za ki yi magana a matsayin ki na ya mace ki yi magana ta Allah da Annabi ba da san ki dai ki da wannan wata murya a gurin kawai ta sai a bakin rini sai ta bayani ga yadda take lallaba mai mai wannan kayan ba ta lallaba mijinta saboda rashin lera goma kawai Allah da wasu mazan sun ga yadda matan su suke a bakin rini wajen lallaba mai jirin tattabai da tumatir Allah da jijiri kuka da aka kai wasu tabai ma wannan lallashi ba amma kan da yawa su tana lallashi suke wannan abu a bakin hanya mai jirin sura فيسمع النبي في قلبه مرض وكل قولا معروفا dan la yi wa Allah bi buyuti kunna ku tabbata a dakunan ku zauna a dakunan ku wala ta marajina kada ku rika fita an za ku fita ba ke yake nuna cewa kamar yadda kuma wasu ke fasara sirri ba sai a yi fita mata uku su daga haihuwa sai gidan miji sai mutuwa ba inda za ka wannan karatu ko miji ɗari za a baka ba miji goma ba wallahi awa ɗari za a baka ba za ka wannan karatu a lissafin addini ba babu cewa fitan mata uku daga haihuwa awa shi da san goriyo da ya zo ya ci wannan abu ai yayin da ta bai akan yadda mata za su zo su koyi su koyi ne ne ku ji Allah bada kudin sarki yace in za ku fitan ne kan ku tabarruki inda za ka yi zauna a daki da Allah zai ce kuma kan ku tabarruki kaga za a fitan ke ba amma za a fita a kiyaye doka irin da jahiliyyar lula وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله wato ku kai da sallah ku ba da zakka sannan ku ba Allah da wanzansa ku ba da zakka ku ba Allah da wanzansa illa ma yuridu Allah kai abin da Allah yake nufi an gane ko an yi zuhu ba an kuma rijista ko da yi zuhu ba an kuma rijista Allah yana nufin ya tafiyar muku da datti ne ahalin baiti ya ku ahalin baiti wani zai wato an kuma rijista bai da ba ce an kulla ba domin maza sun shigo ba su kadai bane ahalin baiti domin akwai al hasan akwai husaini to kuma a ka'ida a larabci idan aka zo ana magana idan mata dubu ne namiji daya to jami'in maza za a bayar yanzu duk yawan masallacin nan da kuke gaba ɗaya idan na zo zan ce laleku laleku a gare ku kaza kai ba da yi jiya da ko ba ka je ku jiya kai kaza ba da jin jiya laleku ku ne amma inda in mata da bi yawan sa a cikin masallacin sai dai ce lalekun nan amma inda namiji ne ko mai daukan hoto ne kuma ina son hada da shi zai ce laleku shi kadai ya rinjaye in zuwa alhassan da hussein shi ya zama aka ce an kumur an kumur rijista a halallu amma da suka tashi mutane da suka ce ba matan annaba ne duk wannan labarin da aka bayar saboda tsabar rashin sanin ya kamata kuma da hirin su kaga sai a za a ce wannan bibin din ga yadda take kuma wani hadisi da aka tashi da karo ahlul baiti ba ku ba ce su ai a ka'ida ma a larabci ko a hausa ba aka ce mutum ya iyali wanda ya aure aure wannan satin in ya zo yau ya halatta cewa ya iyali ya amsa waye iyali matarsa amma wanda bai da mata aka ce ya iyali in ya amsa ma wasu da ruwa da rike ba zai ce halatta bai sani ba aka da ko ba aka bari sai za ya zani ne dan uwansa abokan su za su ce da iya matar ka ita ce iyali ko da ba ku haihu ba to wannan shi an gane ko to shi ne wa ala azwaji wa zurriyatihi da iyalinsa su ne ‘ya'yansa, kama bayan da ala Ali Ibrahim, kama yadda kai salati kai albarka ga alayen annabi Ibrahim alaihi salam. Inna ka hamidun majid, lallai Allah madaukakin sarki kai wa hamidun wato abun mai godiya abun godiya majidun kuma abun girmamawa shaibu. Abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa, wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana. Akwai tambaya rubutacciya aka turo, Na'am, wannan ba ta da alaƙa da karatu amma tunda an turo da kuma ba mai alaƙa da karatu za mu karanta. Da yake assalamu alaikum Allah ya ƙara malar lafiya amin. Yace tambaya ta yi tace na yi noma a wannan shekara. Ina zaune a nan cikin garin Kano amma inda ne noman wajen garin Kano shin zai iya ba da zakka a nan cikin gari ko dole sai a inda aka yi noma dama an yi babban illar da ake gudu inda kai ne ba kaga ai asali ba ka gudu abin da zakka asali in mutum yi noma a yalla yana faɗa a cikin zuwa tulana ba wa asu haka wuyo ba ai ka ga wannan lokacin ba wajen da zakka ba a saboda ladan gani ido an fahimta da ku an fito inda kai noma nan gurin za ka bawa mutanen gurin an bai wa amma idan can gurin an wadatu da shi ba laifi bane ka kawo gurin da ake da bukata ba laifi bane eh inda kai noma ba laifi bane idan yanzu ka zo wani ka ga can akwai manoman da yawa da rasa rarrabar nan kuma akwai mabukata ka kawo ba laifi bane eh wallahu a'lam da abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanta wanda muka yi kuskure Allah mu ɗaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon da maɗaukaka ƙasar mu da jihar mu Allah ka zauna da su lafiya duk masu neman ƙasar mu da jihar mu da tashin hankali da matsaloli Allah ka wani ke kawo kan duk wanda suka maida wato ɗaukar rayukan al'umma shi ne hanyar cin abincin ka Allah kai musu fashin kai akan kwalta Allah kada ka ba su nutsuwa a cikin zukatan waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi maza da mata Allah ka biya musu bukatun ɗan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya da iyayen mu da malaman mu Allah ka jikan su da gafara masu rai kuma Allah kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka masu neman aiki da sana'a da kasuwanci Allah ka tallafa mu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ka ko a gaba Allah ka shiga lamarin su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata salli Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma